بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام alaikum ya jama'atul musulmi bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi da muka saba karatu na fiƙihu a wannan masallaci da ake masa laƙabi masallacin layin waziri ubangiji allah ya ji kan magabatanmu baki ɗaya wannan darasi na gudanuwa ne a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atul izalatul bid'a wa iqamati sunna wadda Sheikh Ismail Idris Biyu Zakariya ya kafa ta ubangiji allah ya ji kan shi da rahama da maluman sa baki ɗaya wanda yake jagoranci haliyan yanzu ala rasihim shek sani hajingir ubangiji Allah ya taimake mu da mu da shi baki daya Allah ya ba mu ikon musu da'a da bata tsallakawa addini ba kuma wannan darasi in Allah da zamu tashi a darasi na 19 darasi na 19 tunda an yi tsawon lokaci azan mun tafi wani hutun da nefa suka kai mu hutu ko to wannan hutun Allah kar ya ƙara maimaita mana shi saboda duk inda kaga karatu ya tsaya to asara ne kawai inda kaga ba a karatu to masifar wurin ya wuce duk yadda ake tsammani Allah ya ba mu ikon yi don shi ya gyara mana kunci Allah ya ba mu ikon gyarawa kafin mutuwa kuma yau ina ji muna biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ɗari ai da nawa 2025 wadda ta yi daidai da goma sha uku ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ubangiji Allah ya karɓa mana ya ba mu da sauƙi dukkan waɗanda suka zamanto marasa lafiya tsakanin hutun da muka tafi zuwa yau Allah ya ba kowa lafiya wanda kuma suka rasu Allah ya ji kansu da rahama irin wannan hutu kuma Allah kare ƙara maimaita mana irinsa saboda asara ne mun yi darasi muna cikin tayammama ƙarshen sa mun yi nawaqidul tayammum abin da yake warwarewa kaga daga shi sai fasalu fil haidi za mu shiga haiza amma yanzu kafin mu dan isa wannan gurin shafi na 50 kenan da takwas shine inda za mu tashi sabo amma kafin mu je zan dan yi dan karin bayani ko in ce dan waiwayi kaɗan sannan sai mu dora insha Allahu babu tayammum shi taimamar da muka yi mun yi farillansa mun yi sunnoni mun yi mustahabbai mun yi abin da zai warware shi Allah ka bamu da sauki kamar yadda muka sani an ce taimama taimama ai na'ibin alwala ne idan babu alwala idan akwai dalilan da yasa za ka yi taimama sai ka yi taimama ina ji haka muka yi adarasin duka kuma mashru'an mashari'ancacce ne bi ma'ana rubutacce ne fi kitabi cikin alkur'ani wa sunna da sunna shine hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna da dukkan abun da muka yi magana wancan hujjoji da ka'idoji na hadisai da ayoyi da na ayoyi da hadisai da muka yi ta magana a kai to kaga dungurungun dai mun san me ne taimama sannan fara'iduhu muka yi maganan farillan taimama ɗin farillan taimama ɗin ba na manta ba aka ce guda nawa ne farillan taimama guda nawa farillan taimama guda nawa an yi hutu a kayi ko farillan taimama guda shida farillan taimama guda nawa guda shida an niyya na farko aka ce niyya ba abin da zai yi sai da niyya ba abin da zai yi sai da me sai da niyya as-sa'idu tahiru da abin da zaka buga ɗin ko abin nan ƙasa ne dutsi ne garin abin nan salji kankara ne da sauran duk abin da aka yarda za a yi buga ƙasan a kayinsa to shi kaga shi heme biyu kenan ko sai aka ce na uku wa masuhul wa masuhul yadaini wal me wal wajahi shafan fiska da me da hannaye guda nawa kenan sai na hudu yace al muwalatu gamewa in ka fara ya zama ka kare shi faurin wahidan yi daya ba wai ka yi ka jira ka yi ka jira ba Allah ya sa mun gane sai na biyar ya ce wa dukulul wakati sai shigar lokaci in lokaci bai shiga ba kai taimama babu taimamar Allah ya ba mu da sauki wattasalat da kuma sadar da ita bi salati da yin sallah daga kayi ta he sallah ba za ka yi ka jira ba shi yasa ba a yin farilla guda biyu da taimama guda ɗaya a wurin wanda yake mai sahihan lafiyayyen mutum amma ya yi jira ne saboda ya yi taimaman ne saboda dikil wakat lokacin ya ƙure masa to shi in yi farilla guda ɗaya shi kenan shi ma wanda zai zo zai yi amma an yadda ka yi mai nafila bayanta kana yi ka tashi matuƙar lokaci bai fita ba Allah ka bamu da sauki ina ji sai na shida mene na shidan to waye zai tuna mana eh shine ai muka kai karshe dama ai shidan kenan to lalle ilalla wannan sune abin da muka karanta taimama to lalle kuma kowa sai ya sa shi a ransa saboda taimama bata cika faruwa ba bata cika faruwa ba wani kai wani ba har ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah bai yi taimama ba saboda me saboda duk abin da zai sa ya yi taimaman duk baya tattare da su wani kuma a cikin kashi uku na rayuwar kashi uku nan an cire kashi biyu kan aksari taimama tana kama shi kaga duk kowanne da abun nan ɗinsa amma ka koya alheri ne saboda lokacin da matsala zai zo ba zai ce ma zan zo gobe ba sai dai kawai ka ganka cikin matsala kaga sai ka yi taimaman ka hankalinka a kwance sai aka yi maganar sunnoni yana da sunnoni wa sunnanu tayammumi tajdidu sa'id aka ce sunna shine mai sabonta wurin buga tajdidu sa'idu sabonta bugawa an yi wannan a sake liyadaihi wa masahi ma baina kuwaini liyadaihi dan bugu dan shafan hannu da me da kuma shi hannu shafan da zaka yi na hannu din kayi bugu na farko farilla ne aka ce ma to bugu na biyu fa sai aka ce ma sunna liyadaihi dan hannu hannun kuma shafan hannu daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu sunna ne Allah ya ganar da mu wannan su ne ababuwan da ya kamata mu dinka riƙewa wa tartib sai jerantawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kar ya zamanto ka zo ka cika wuri kawai ana ta maganan taimama kace to ni kama me ma taimaman nan ne mun yi tambihin sa yanzu mun abun nan ko sai aka ce na waƙi buhu to me yake warware shi wa qala sheik shi mai littafin yace na waƙi buhu kal wudu'i duk abin da yake warware alwala yana warware shi har da ƙari ma me ƙarin shine ka yi taimama za ka yi sallah kai ka tuna inda ruwanka yake to taimama ta watsi sai a ɗauki ruwan a yi amfani da shi kenan amma mun gane da sauransu ma Allah ya bamu da sauƙi wala tu salla farida ta ni yace ba za ka yi sallolin farilla guda biyu ba bi tayammumin wahidin da taimama guda ɗaya wa man tayammama li faridatin duk wanda ya taimama don don farilla jaza lahunna wafilu ya halatta yi nafila ba'da ha bayanta wa masul mushafi ya halatta ya taba alqur'ani mai girma wa tawafu yayi tawafi wa tilawati yayi tilawan alqur'ani inna wa zalika amma in yayi niyan haka daman farko daman zai yi wa'annan ayyukokin sai yayi niyya yayi sai yayi temama yayi sallan farilla sai yayi wa'annan ayyukoki din ba tare da me ba ba tare da jinkirtawa ba wata salat bis salati da sadar da ita da sallah in kai baka sadar da ita da sallah ba ta warware walam ya karjul wakatu ko da inda lokaci bai fita ba wa jaza bi tayammumin nafilati ya halatta ayi taimama ay bi ma'ana da taimama ayi nafila kullu ma zukira da duk abin da aka ambata illal faridata sai dai farilla wa man sallal isha'a duk wanda ya sallan isha'i bi tayammumin da taimama qamal shafi wal witri ya tashi ya shafa'i da wutiri ba'ada ha bayanta ko ba'ada huma min gairi ta'khirin ba tare da jinkirtawa ba wa man tayammama min janazatin wanda ya taimama dan janaza fala budda min niyyatiha babu makawa sai yayi niyyanta amma daman akwai dalilin da yasa zai yi taimama dan yayi janaza din ba wai a'a ya rasa ruwa ba a'a ta'ayyanat idza ta'ayyanat alaihimul alaihim janaza in jana'izan ta zama wajibi a kansa mun faɗa a wancan darasi cewa ga yadda take zama wajibi duk gare shi kada ya iya sallan gawa ko kuma shi wanda ya abu na din ya ce shi zai masa sallah to kaga duk kuma ga gawa ga shi ba sai an jira shi alwala ba ya buga yi taimam a yi sallah ubangiji Allah ya ba mu da sauki Allah ya mana mafita kusa ko nesa innamal a'malu bin niyya can da aka yi magana yan ce maka niyya shine farko ko yace innamal a'malu ba abun da zai iya yiwuwa fa na daga rayuwa bin niyya sai da niyya mai kyau in niyya ta yi kyau shikenan niyya tana niyya tana lalata aiki niyya tana me lalata aiki kai aiki kan gashi nan amma me ne niyyan naka me ne niyyan yanda nayi aikin nan so nake a yaba mu cewa so nake a mun kaza cewa nake a'a a a yanzu in baka yi ba sai a ce maka wallahi kaza da kaza to wannan ya ta'allaka da wannan in muka dara kaman yadda muka saba Allah ya kaddara mutum yana da 'ya'ya sama da biyu uku hudu biyar misali sai ka ga mai ɗan dukiya a ciki in baya ɗan kazar-kazar sai ka ji an ce daga baka yi ba sai a sa maka idanu to in yayi ba lada niyan sanda man ta me tankar a faɗa ne wai to me tunda mahaifiyar nan ita ta haife ka in ka yi kan ba ka gama ba ita ta haife ki bayan kin yi kin gama ba Allah ne yake bada lada ai to shine abin da ake neman kawai kai kai ikilasin Allah kake so ya baka lada duk aikin da za ka yi kawai yi Allah ka bamu da sauki Allah ka karba mana ka mana mafita abin da yake gaba shine haiba fasulun fil haid wannan shine sabon darasi yace fasulun fil haidi abin da zai magana haiba mene haiban gaba ɗayansa sai yace alhaibu huwa dammul khariju bi nafsihi yace ai wani jini ne da yake fita da kansa yake fita da me da kansa ba sa shi aka yi bi ma'ana ba wai wani abu ne cuta ko wani abu ba a'a in dai haiba ne abin da yake da lokaci kenan a ce lokaci kaza ta saba yin kaza lokaci kaza ta saba yin kaza ya ce shine jini wanda yake fita bi nafsihi da kansa min ƙubuli daga gaban mace man ta hamilu al'adata wanda ta kai yin mafarki wanda ta kai balaga kenan kuma shi wannan jini din abinci ne na ciki na ɗan da yake ciki daga ta samu ciki sai ta daina yi to ina yake wannan jinin yana nan amfani yake da shi shi yaron sai dai wani lokaci yana iya wucewa ya wuce amfanin yaron bayan wata uku duk da za mu samu a gaba sai ga ta yi jini wata kuma kenan ba kowace mace ba kuma Allah ya sa mun gane haka to shine wannan abun jini yake gaya maka sai ya ce maka ga wani magana kar ka zamanto ka tafi a rufaffen rayuwa saboda ka iya samu a wannan masabar kaza a wasa samu a wancan masaban kaza to me ne sauki sai aka ce maka alhaibu inda jumhur haiba a wurin jumhur anaka babu yawa jamhurul ulama fuqaha'u haiba a wurin jamhurul fuqaha'u wa ammal haibu inda jamhurul fuqaha fa innahum ikhtalafu fi aqalla fi aqall yace an samu ƙarin wa juna ilimi a wurin jamhurul ulama al fuqaha'u sun ƙara wa juna ilimi saɓani wai ka ce in ka san bahaushen ya ce an samu saɓani yana ganin an ba wa hamata iska kenan ha ba irin wannan ba a ni kaza nake ga wannan a kaza ne in an ɗau hukuncin kaza ai kaza ne zai yi kaza to wannan shine abin da ake nufi alhaibu ya ce a wurin ƙarancinsa me ƙarancinsa a ce mafi kaɗan ɗinsa da mafi yawansa an samu canje-canje a ina a wuraren wa aksaruhu da mafi yawansa ma annahum lam yaktalifu amma tare da cewa lalle su ba ba samu wani ƙarin wani saɓani fi mashru'iyyatihi ba a wurin ya zamanto a shari'a akwai shi rubuce bi ma'ana shari'an sa ba wannan babu wani saɓani me ne aka samu saɓanin shine saɓanin da aka samu wurin cewa mafi ƙarancinsa sa wani masaba ta ce duk da za mu samu a gaba kwana da yini wata ta ce kwana uku mafi karanci kenan wata masaba ta ce a'a ba yi da ma iyaka wurin ƙasa cewa yanzu ko da digo ɗaya ne ya zo sunan shi haiza amma mun gane maganin Allah ya sa mun gane ya ce amma duk da ba su samu saɓani wani ƙari wa juna ilimi kan cewan cewan shari'ansa cewan a bar sallah ko wani makamancin wa'annan da wayansu ƙa'idoji duka wannan normal ne wa indal malikiya ya ce to a wurin malikiya aƙalluhu la hadda lahu ƙarancinsa ba yi da iyaka a ce kwana ɗaya ko awa ɗaya ko wuni ɗaya babu a malikiya wa aksaruhu mafi yawansa kuma hamsata ashara yauman kwana goma sha biyar in an je kwana goma sha biyar to jinin haiza ya ƙare abin da ya biyo baya to wannan jini ne na ciwo amma mun gane Allah ya ganar da mu mun ji masaban malikiya ko wa inda wa inda shafi'iya a wurin shafi'iya kuma wa hanabila da hanabila aqalluhu yawman wa lailatin yace mafi karancinsa shine kwana ɗaya da dare ɗaya bi ma'ana dare da rana kenan yauman kwana guda wa lailatin da me da daren Allah ya ganar da mu wa aksaruhu mafi yawan kwanakinsa kuma hamsata ashara yauman shi ma kwana goma sha biyar mun samu masaba guda nawa biyu sun tafi akan wannan mafi yawansa sun daidaita kwana goma sha nawa sha biyar amma karancinsa wannan ya ce ba yi da iyaka ko da digo ɗaya ne ya zo sunan shahida wannan kuma ya ce a yaumin wame wa lailatin kwana ɗaya da me da dare Allah sa mun gane wa inda hana wa inda hanafiya a wurin hanafiya kuma aqalluhu salasa ayyamin wa layaliha yace karancin sa shine kwana uku da dararen da dararen su to ka dubo ni ana maganan dare yanzu ka san mu lissafi kawai sai mu ce yau yaushe yau yaushe sai mu ce lahadi kawai amma wannan daren daren litinin ne amma mun fahimta to kaga dan adam an fara mai ce to kaga za su ruda mutum a ba rudewa a cikin sha'anin rana tana riga dare tana riga me rana zuwa yanzu gobe ranar litinin za a ce yau yaushe ne yau lahadi amma daren na yaushe ne na litinin Allah sa mun gane Allah ka ba mu ikon ganewa sai ce gashi ya gaya ma wayannan guda biyu sai ya ce wa inda hanafiya a hanafiya aqalluhu salasa ayyamin kwana uku wa layaliha da dararen wa aksaru ashara ayyamin yace amma mafi yawansa kwana goma wa layaliha da dararen shi kaga ba kwana sha biyar bane amma an gaya maka indal malikiya wa me wa shafi'iya da shafi'iya mene su kwana goma sha biyar shine mafi yawan kwanaki su kuma kwana nawa goma mafi yawan kwanaki Allah sa mun gane amma wattafaqu ala anna aksara tuhuru la hadda lahu sun yi ittifaqi duka masu wannan sabani din akan cewa gurin tsarki ba shi da haddi bi ma'ana gurin tsarki a ce a tsarkin kwana tsakanin jini da jini kaza a wannan sun tafi bai daya ba wani dogon magana akai amma inda aka samu kilafin shine waktalafu fi aqalli hi amma inda aka samu sabani shine wurin karancin sa ai mun fada a baya ko mun fada a baya fa inda malikiya a wurin malikiya wa shafi'iya da shafi'iya wa hanafi wa hanafiya da hanafiya wa aqalluhu 15 wa wa aqalluhu mafi karancin mafi kwanakin tsawon da aka samu na cewa yau ta kai ƙarshe hamsata ashara yawman kwana goma sha biyar ai da su kan sun haɗu a layi ɗaya ko kaga wannan ba wani cewa komai wa inda hanafi a hanabila a wurin hanabila kuma aqalluhu salasa mene salasa ashara ayyamin kwanaki goma sha uku kaga mun gane to me yasa ma sabab me sababin wannan saɓanin wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza me ya sa saboda ƙarancinsa da ake samu babu aya da ta yi magana sarihan buɗe ta ce ƙarancinsa kaza ko kuma wasu malamu suka ce a'a saboda amkana wurin zaman da mutane suke wurin zama ya bambanta da wurin zaman can abinci ya bambanta da wancan yadda suke sigan jinanen su ma sai ya zama da bambanci Allah sa mun gane Allah ya bamu da sauki ya mana mafita dole ne sai mun yi karatu komai ya a gane misali yanzu ai mun yi maganan yanzu mafi karanci na jini da mafi yawa mafi kwanakinsa to haka ma daukan ciki yana da mafi karancinsa mafi karancinsa baya ƙasa da wata shida mace ba jini ciki baya ƙasa da wata shida a haife shi a riskar da shi kuma ga wanda ya zauna da ita mafi yawan kwanakin abun nan ɗinsa kuma a duniya ya yi mafi yawan aksaruhu shine mai shekara biyar ciki a jikin mace na iya yin shekara biyar shekara nawa shekara biyar bata haife shi ba in aka samu cewan ya haura shekara nawa ya haura shekara biyar ya haura shekara biyar sai ta haihu akwai aiki ko babu ya samu malamai Allah ya bamu da sauki dole sai an yi karatu fa kafin abun ya sawwaka Allah ka bamu da sauki to ya zaka yi ka gane cewa karancin sa wata shida mafi yawan sa shekara biyar sai aka ce maka to yanzu kaddara dauko karancin nan sai aya ta zo ta ce maka wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukan cikin sa da yaye shi shekara nawa salatu da shahara wata nawa wata talatin wata talatin din nan kan in ka cire shekara biyu shine renon yaro shekara biyu shine me Ren- cikakken renon yaro kenan shekara biyu wata nawa ne wata nawa wata nawa shekara biyu ishirin da saura nawa saura shida to shine mafi karancin cikin mata shine mafi me karancin ciki in dai ta zo gidan mutum ta kai wata shida in an haifi yaron to shari'a ta ba shi ɗan wannan ɗan shi ne Allah ka sa mun gane Allah ka datar da mu ka ba mu da sauki eh to ai ka gani yanzu shine nace a samu malaman mu gani Allah ka ba mu da sauki ai ilimi akwai aiki dole sai kayi karatu fa musamman fiqihun nan dole sai kayi ne kawai ka zauna lafiya da shari'a in ba haka ba to ya za ka yi yanzu dan da ka haifa ya kai shekara biyu cif na yayi abun da ya karu a kai to maimakon a samu ci gaba ina za a samu baya zai zaman to balidi wawa soko gaɓotari duk dan da ya wuce shekara biyu na shan nono sai ya dawo wannan bai gane komai saboda me saboda ya wuce shekarun da zai zama nono shine abincinsa kuma daman giza'uhu inda ya kasance nonon abincinsa ne in ya haura wannan lokacin to an samu wannan akasi din sai ga dan ba zai zama mai basira ba ba zai zama mai hankali cikakke ba ba zai zama san ya haura mai ya haura wa'annan shekaru guda biyu ne Allah ka ganar da mu ka ba mu da sauki aka ba mu ikon yi don kai kuma Allah ka karba mana yace qala sheik rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari yace Allah ya kara masa rahama ya ce nisa'u mataye sun rabu kashi-kashi mata sun kasu kashi uku mata sun kashi kashi nawa kashi uku na farko ya ce mubuta da atu wanda ta fara jini yau akwai ana kafa wa mu'tadatu da wanda ta saba yin jini wa hamilun da mai ciki ita ma tana yin jini sai ya ce maka fa aksaral haidi lilmubtada'ati adatuha yace mafi yawan kwanakin wanda ta fara jini a yau a al'adanta yace fa in tamada biha mene yace kwana nawa lilmene anaku na'am lilmubtada'ati wanda ta fara yau an gaya maka wanda ta fara me yau tsawon kwanakinta shine kwana goma sha biyar kwana goma sha nawa tunda ita bata san jininta ba ai yau ne ya dauki ya fara zuwa kwana ɗaya kwana biyu tana ta tafiya ba za ta ce ya ta tsaya ko ba za ta yanke wani hukunci ba sai ta je kwana goma sha nawa sha biyar in ya haura kwana sha biyar to jinin wannan cuta ne wannan kan sai dai ta yi wanka na sa mun gane fahimta ma da bi haddanmu to an raba hanya a nan ɗayyau fa aksara sai waye sai mubuta da atu mu'tada tu kai wanda ta ne ta saba mu'tada ta saba jininta ta saba jininta kwana bakwai take yi kwana nawa bakwai take yi sai ta zo ta sai jinin ya wuce kwanakinta ya wuce me fa in ta ma da bi haddan mu in jinin ya wuce kwanakinta za ta salasata ayyamin ta kara kwana uku malam tujawiz kamsa ta ashara yawman matukar bata tsallake kwana goma sha biyar ba amma mun gane magana ita wanda ta yi me ne wanda ta me wanda ta saba wanda ta yi me wanda ta saba wancan kuma wanda aka ce yau jinin ta ya fara zuwa an ce kwana goma ba ta wuce kwana sha biyar kaga in bai kai kwana sha biyar ba shikenan jinin ta ya zama in kwana uku ta yi jini ya dauke to sunan shi kwana uku a wurinta tun da yau ta fara amma wannan kuma daman ta san jinin ta yana yi kwana bakwai ne ko uku ne ko hudu ne ko nawa ne ita abin nan ne ta irga ta san jininta to yanzu sai ya wuce kwanakin da aka san shi sai aka ce zadar salasata ayyamin ta kara kwana nawa ta kara kwana uku malam tujawiz kamsata ashara yawman matukar ba ta wuce kwana sha biyar ba walil hamili wannan mun gama da wanda ta saba ko mun yi wanda ta fara yau mun yi wanda ta yi mai wanda ta saba yanzu za mu yi hamil tunda ya gaya maka ai kashi uku ne sai ya ce wal hamil mai ciki ba da salasa a shurin bayan wata uku in cikin bai iya cinye jinin ba wata jini yana iya zuwa bi ma'ana cikin bai iya cinye jininta ba hamsata ashara yauman amma shi zai wuce ka'idar da ta san shi a bata da ciki hamsata ashara yauman zai iya yin kwana goma sha biyar wa nahawi ha ko ishirin da biyar Allah ka samun gane wa ba da sittati ashhurin haka ma bayan wata shida yana iya yin ta yi jini ishiruna yauman shi kuma zai wuce wannan kuma na mai wata uku zai kai kwana ashirin tana yi wa nahawi ha ko kuma ya mai ashirin da biyar in ka ji nahawi ha abin da ake nufi ashirin biyar a ƙara a kai ba sai lallai ba ya cika wannan ba in ya ɗauke kafin a ce wannan ƙarin shi kenan in ya ɗauke kafin ma ya kai wannan kwanakin shi kenan nan ana ma maganan zai iya yiwuwan a samu haka fa in taƙaɓa damu in jinin yana yayyankewa laffaƙat ayyamu huto ta lissafa kwanakin jinin yanzu jininta ta saba kwana bakwai da ya zo kwana biyu sai ya ɗauke da ya kawo kwana nawa biyu sai ya ɗauke ha to sai ta yi wanka sai ta ci gaba da sallanta ta yi kwana biyar kuma sai ya dawo ta yi kwana biyar sai ta yi me sai me sai ya dawo to da ya dawo wancan ai kwana biyu ne ko akwai biyar a tsakiya ba ruwanta da wannan biyar ɗin sai ta ce uku mun fahimta sai ta ce nawa uku hatta tukumi adatu ha hatta cika al'adanta haka amma ga wani magana idan har ɗaukewansa da dawowan sabo kwana goma sha biyar tsakani to kana sani haidan to wannan jinin haida ne wani ba wannan ba tamamin ba ba sabon jininta ba ba tsohon jininta bane sabo ne wannan in a banda banda wannan lissafin inda ta yi wanka duk wanda ta yi wanka tsakani babu shi ana maganan wanda yana daddaukewa da wanda ta saba da mai ciki duka zai zama haka in ta yi hukunci in ta gane inda take takawa to shi kenan in tsakanin daukewa da dawowar sabo ya kai kwana goma sha biyar to wani jini ne kana sani haidan wannan jinin sabo ne na samun fahimta kafin ka yi aure fa ka shirya wallahi ina gaya maka wannan in ko baka shirya ba kai ta yaƙe min baki ka gani za mu haɗu ai ka san rikicewa ba daɗi akwai wani ina ji karfe kwanaki can wuce wani lokaci muna makaranta na sa doka dama in mutum zai mun tambaya a wannan lokacin to in an wuce karfe taran dare to gaskiya ko ka bugo ba zan dauka ba saboda lokacin ina karatun makaranta ina jarrabawa da matsaloli to har da bayan ta ma ya wuce sai mutane sun saba haka ba zai mutum ba zan ba zai kira ba zan yi wannan abun ba ha to kawai wata rana rikici ya rikice karfe daya ko ma ina ji bai san ma karfe ɗayan ta yi ba ina gani karfe ɗayan dare ba kawai sai na ga waya na ringin na ce to karfe ɗaya kam sai na ce to ila wannan ko yana neman ɗauki barayi sun shiga gidansa ko gobara ko wani abu ai iya abin da zaka tuno kenan ai ina dagawa sai ya ce a malam kana bacci ko na ce a ido na biyu a to karfe ɗaya dai ka kira ka ce mu ina bacci ina bacci ko tambaya ne wallahi na ce to me ne tambayan sai ci gaba da jero mun nashi matsalar na ce to ga abin da Allah ya sanar da ni shine na kama na kwanta sai da safe na buga masa na ce kai kan wani lokacin yace ai shi kaga bai ma fahimci ma ashe karfe ɗayan ta kai ba na ce to kaga rikici ba daɗi amma ka sani kafin a je wani wuri fa ba ka huta ba ya zama jinin jikinka ai sai ka zo ka seta ta akan hanya ita dole kuma fa duk ilimin su sai an seta su wayannan ya ba wani na'am ba ina gaya maka ne yawa ina gaya maka shirya wallahi kai ta na'am ka gani a can ba wani na'am da zai amfane ka Allah ka bamu da sauki gaskiya mu shirya kafin nan mafi wahalan da ake samu kenan sai ka ga zaman baya yin kyau su mata ba su iya tsarki ba wasu kai kuma baka koyar da su yadda ya kamata ba sai zama zamantakewan aure baya yin daɗi kwata-kwata a ce sanyi ne a ce waye ne a ta neman magani duk ƙarya ce tsarki ce bata iya ba to kuma in bata iya ba dole a samu matsaloli akwai waɗanda suke da amrat cututtuka wanda an gaya ma daman a rubuce ka riga ka sani in ka samu ɗaya daga cikin wannan sai ilaj sai magani amma baka sani ba kawai kana yawo sai dai an barka da karya hula da tsayawa a kwana yi wani kafin ya auren ma ake ce mara baban wani wai na ce kai yaushe abun ya faru haka aka ce wai ai duk a cikin tafiya ne na ce to Allah ya sauke mu lafiya to gaskiya mu shirya shirin kuma dole sai ya shafe mu ne kawai in dai za ka kai ko ba za ka yi aure ba wajibi ne ka shirya saboda me saboda ai kai musulmi ne kuma wannan harka ce ta tsarki in babu shi tsarkin babu ibada gaba ɗaya to da ka zo ka dasa gidanka akan rashin tsarki ai gwanda ka ɓata lokaci yanzu in ɓata lokaci ne ka iya in ta zo ta ba gidan zama ka taskace mata shi kaɗai ba da abin da za ta ci da me da kuma halin ita kanta ita waye Allah ka sa mun gane Allah ka bamu da sauki amma an ka zauna kana wasanka to wallahi za ka ga wasa ranar da wasa ba zai ma amfani ba sai mu yi ta wannan mutumin da ya yi ai ya ce to to ke baki san wannan ba ina ko to bari je dawo tuntunin ya je ya nemi malami ya ce to kaga wani arafofi ya gama zana masa ya ce da wannan da wannan wallahi an sani a gaba an ce akwai matsala ya ce to kuma ni din ne ni ne matsalar shi ne matsala mana tunda bai karatu ba ya kai matarsa makaranta kuma ana ɗanɗana soyayya kuma amma ga karatu babu ko matsala ai ko ba zai yi daidai ne da mutumin da zai ce ɗauko littafi mu karanta zai yi daidai zai daidai da mutumin da zai dawo ta ce in zubo mu abinci ne ce na ganki da buta sallah ne ban yi ba aji aje kwanon nan da Allah zai ki sallah zai yi daidai da mutumin da zai dawo ya gaba gama mar abinci ba ya bata rai ya ce ni na sallah dai na tsaya to tuke tutuni mu me ke da kullun kawai abinci ya za mu yi kare zai yi daidai dole ilimi ka ba wa ilimi mahimmanci a gidanka idan ko baka bashi mahimmanci ba abinda ka riƙa wallahi zai zamanto bayi da mutunci bayi da daraja ka dawo ka samu matanka ba ta nan ha ni wannan fa ban yi magana da ita za ta fita ba me ya faru ne ka ai baka sani ba ko tana dawowa sai ka ce ke kuma ya aka yi kika fita bana nan a ayye makota ne da wance ta haihu shine nace bari in shiga ce to wannan dokan Allah ne Allah ya ce kaza da kaza ka nuna ranka ya ɓaci kwarai amma an soyayya ya hana ka tun da hukuncin nan dokar nan na Allah ne kabbata ta tattaka abunta kai dai babban damuwa ina kin gama abincin ne eh na gama to bari zuba maka ko sallah ma ban yi ba gashi la'asar fa ta kawo jiki amma bata yi azhar ba amma he ba abun da to yi sauri ki zuba mun ni kan samu in ci zan yi gaba to wallahi ba dai wannan ba to wata rana abun da za ta maka sai ka rasa yadda za ka yi sai an kawo abincin ta kawo shi tsaban shi ta ce ya baki dafa ce ban ga dama ba saboda me baka dau dokan Allah komai ba a gidan to daɗa kai ma ba za a bi naka ba amma ran da ka kiyaye dokan ubangiji wance eh yaran nan ya naga suna zaune haka ba su je makaranta bane eh sun dawo an koro su kuɗin makaranta ka Allah sa to in samu bari dai mu gani he kai squeezing din cefanen ka na yau in yaran biyar ne ko uku ne ko biyu ne i kokari ka biya rabin na ɗaya ka je da yaron makarantan ka ce da wal abun ne sai a hankali a taimake ni in Allah yadda zan cika wannan din kuma gobe za mu san yadda za mu yi a cika na wannan kuma gobe mu informing din na wani malaman za su yadda sai su karba amma ya dawo ya ce ya yaro bai je ya riga yaro na nan gurin ya yi kokarin tambaya ma fa kenan ya ce an koro shi maganin kuɗin makaranta ai su kuma kenan ba hali a tura yaro sai su ce kuɗin makaranta a'a yanzu da ka dawo ba cafane kuma ranka yi baci zai a gidan ko ba zai baci ba to shi ya karbi kallahu shi ta cin ayoyin qur'ani da hadisai kenan dole ne mu waiwaya dole mu gani kaga ka kashe wa malaminsa mutunci a idon yaron ce kudin makaranta ce kai wallahi laifi na ne kagaran nan fa na samu maimakon rage na daya sai na ce wai sai na hada duka to gashi na kashe gaba daya yaron sai ga kana muhimmanta malamin ka ce dan zo mu je ka zo ka ce malam eh lalle an yi maganar kudin makaranta amma an samu akasi a mun haƙuri in Allah ya yarda gobe zan rage na ɗaya jibi ko kuma wani sati in rage na ɗaya ko kuma sai ka san harkar wata ne yanzu tsakani da Allah ba zai gaya mutunci ba shi yaron baka nuna wa malamin baka nuna cewa malamin san yana da daraja ba amma daga ya ce haka malaman kunnan suke banda dukan tsiya ba abin da suke da shi shi kenan shi kuma ya sa a ransa kenan yana yin abun dukan kuma an da ke shi ya dawo sai ya gaya mata in kai kuma ka zamanto mijin hajiya shi kenan tana dawowa yau ma sun da ke shi mu je wurin malamin ga mutum ya shigo ma makaranta yana huci kaman bala'i wai an taɓa ɗansa ya zubar wa malamin mutunci yaushe ilimin zai yi daraja zai yi abin da ya sanin zai amfane shi kenan kaga bari amfane shi ba don yana ganin malaminsa baya da mutunci kawai wanda yake da mutunci yake ganin mutuncin malamin da yake karantar da shi to wallahi iliminsa ya fi albarka sai ga mutum ba haddan qur'ani ba ba hadisai ba ba biyu kai in fiqhu daga nan ya dauka har mu dawwanatul kubra ya iya karantawa amma baya daraja malumansa sai ga ilimin ya tafi a banza kawai sai ga shi yana ta yawo bai san ma me yake yi ba daraja ilimi ka daraja dokan ubangiji sai kaga komi ya fita normal amma ka ƙi daraja dokan ubangiji wallahi naka ma ba za ka samu ya bi da kyau ba Allah ka ba mu da sauƙi ka mana mafita a ce ya ani abin da yake nufi annan nisa'a huyaba ya ce salasa ya ce kaga mata masu haiba sun kasu kashi uku kaga abin da ya sa ya ce masu haiba akwai matan da ba sa haiba mai ko akwai wanda kuma sun gama yin haidan nasu sun gama kaga hukuncinsu ya tashi daga masu yi shi ba da su yake ba kenan ko ta ya ce salasatun guda uku ne mubta da atun wadda ta fara kamar yadda muka faɗa a mata ne wa mu'tadatun da wadda ta saba wa hamilun da mai ciki wa aksar alhaidu lil mubtada'ati 15 yawmin tsawon kwanakin wadda ta me ta saba ai wadda ta fara shine tsawon kwanaki nawa 15 fi ma thabata mustafidan cikin abun da ya tabbata inda salaf gurin salaf wa tabi'ina da tabi'ai kamar maganan da muka yi wancan a baya din nan shine tsawon maganan da ya ɗauko kenan ya yi maka a nan fa'in tamadaddanmu bilmubuta da ati in jini ya ɗore ya yi tsawo ga wadda ta fara ila hamsata ashara yauman zuwa kwana goma sha biyar fahukumu ha ba da ha hukuman niƙa'i ya ce to hukuncinta in dai har ya haura kwana goma sha biyar to hukuncin wanda ta yi wanka ne mina dami daga dami tusalli za ta yi sallah wata sumu za ta yi azuminta wato za a kuma sadu da ita li'annaha idan don ita a wannan lokacin mustahabatun jinin ciwo ne a jikinta jinin ciwo kuma baya hana a taki mace jinin da yake hana a sadu da mace shine jinin haiba wannan an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulallah yaya labarin jinin haida ya ce huwa adan ka ce musu cuta ne in ji Allah kar a sadu da mata wata azilun nisa ku nisanci mataye a wannan lokaci da suke me suke haiba saboda me ka san dan adam na bukatan hujja to saboda me ya ce huwa adan ka ce da su cuta ne in cutan ta shiga jikin mutum ba ta da magani Allah ka ba mu da sauki da musulmi da wadda ba musulmi ba hukunci yana da daɗi ibada kai kake yi Allah zai baka lada shi kuma rayuwa yake yi ɗau'an da karhan ne akwai waɗanda suke ɗa'a ma ubangiji ala ilimi akwai wanda kuma karhan dole ne he sun yi kuma babu lada jinin haida ya zo aka ce ta bar sallah in kafira ce in jinin ya zo daman ba ta sallah ba shi kenan ba kaga an gama wannan ita barin sallan natan ibada ne umarnin ta aka yi wannan kuma ba ta yi ga jinin tana yi amma kuma ba wata doka a wurin ta to kaga tana yi karhan kenan ala dole sai ta dai tare jinin ala dole sai ta kiyaye jinin kar a ga jinin a jikinta wannan ma sai ta kiyaye amma ita ibada take yi amma mun fahimta Allah ya sa mun gane to mu kiyaye dukkan abin da ya zamanto doka sai ya ce maka me ya ce ta zamanto istihaba take yi kaga dole fa sai kayi karatu ka gane me jinin haiba me ne jinin nifasi me ne jinin me jinin ciwo dole sai ka gane wa imma aqallul haibi bi nisbati laha wa li ghayriha fala hadda lahu indal malikiyya kamar yadda muka karanta da yace karancin jini a wurin mai haiba da wanda tukai danganta da tana yin jini na me na haihuwa kenan ko da wanda ita tana da cikin tana jin yace ya a gurin karancinsa la hadda bayi da iyaka a ce wai eh ai sai ya wuni ya kwana a masaban malikiya ai ya gaya maka farko ko walau kanat duf'ata damin ko da digo ɗaya ne jini ya zo sunan shi me haida ya wuni bai wuni ba abin da ake nufi shi ya zo jinin jini ya zo ina to haida an gama a masabar malikiya sai dai ya ɗauke kuma sai a ce me ta yi wanka wa ammal mustahabatu wal mu'tadatu kaga mai istihaba da wanda ta saba fa innahuma ta'amalani alame adatihima ai su za su yi amfani ne da al'adansu kamar yadda aka wannan ta san kwanakinta aka ce zadar salasata ayyamin wannan an gaya mata ita kuma yau ta fara sanda ta kai kwana goma sha biyar an ce abin da ya zo na sama ba jini bane na haiba jinin me jinin ciwo ne kaga duk sun fahimta ko li hadisi to ga hadisi ya tabbatar da ummu salma na ummu salma radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda annaha menene istaf tat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin tahariqu dami ta ce ta an tambaya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wurin wanda take ta zubar da jini akai akai faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me litantazir qadaral laylin ta ce ta saurara yanzu jini ya zo da jini ya zo sai aka ce me jini da ya zo sai ya dauke sai aka ce ta saurara ta ta saurari jinin kamar yaya kadarin lailin kamar misalin dare wa yamin da wuni jini bai dawo ba bai dawo ba shiken kai wanka amma mun fahimta allati me kanat ta me tahibbuhunna wa qadarahunna yace bi ma'ana matan da suke yin wanda ta kasance tana yin haiba da gwargwadon ta san gwargwadon haidanta min shaharin na daga watanninta ta sani akwai wanda take mu ulama ta san komai nata ita ta sani cewa farkon wata jininta yake zuwa tsakiyar wata jininta yake zuwa to kar ya zamanto ta samu sabani na me na abun da ta sani tunda ta tabbatar haka ne to shikenan amma in ya sanja ai an bata doka aka ce ya karu to sai aka ce zadar salasata ayyamin ta kara kwana uku matukar bai wuce me ba kwana goma sha biyar ba Allah ka ganar da muka bamu da sauki ya muke da lokaci eh lokaci ya zo kenan tsora minti biyu ko to ina ga kafin mu shiga wani aiki gwanda mu kwana a nan in Allah ya nuna mana wani sati sai mu dora saboda abu ne yana bukatan nutsuwa da ganewa da bi a hankali Allah ya bamu da sauki na ga hannu ɗaya na'am na'am in ta daman to yanzu an ce mata ta yi kwana biyar jini ya ɗauke to ta ce jininta yanzu kwana biyar ita shi ta gani ai shi ta gani ko shi ta fara kuma to jininta kwana biyar ana tafiya kuma sai jini ya zo sai wuce wannan kwana biyar din haka ne kake magana ko sai wuce wannan kwana biyar din ta shiga cikin wanda take mu'tada ayan zadat salasata ayyamin sai ta ƙara kwanaki uku matukar bai haura kwana sha biyar ba amma ka gane magana na'am ya zama na ciwo in dai ya wuce sha biyar to wannan ciwo ne jini baya wuce kwana goma sha biyar a wannan masaba Allah sa mun gane na'am na'am Iyi, ai ta zama wanda ta san jininta yau, yau ya zo ya yi kwana biyar to shi kenan ta gama. kwanansa nawa kwanansa biyar yanzu ta san jininta kuma da ya ɗauken bai sake dawowa ba har sai wani ɗanwa to kaga shi kenan ta san jininta yanzu ta shiga cikin wanda ta san al'adanta Allah sa mun gane Allah ka datar da mu alaikum salam na'am a kwana uku kadai za ta kara in ta ƙara kwana uku ya koma kwana goma kenan ya ko yau to shikenan iya abin da za ta ƙara kenan sai ta yi wanka dan ita da man zadar salasa ta ayyami kwana uku aka ce mata ta ƙara eh in ina sai a eh ya koma cuta ya zama to istihaba ba haiba ba sai ta yi wanka sai a nema mata magani kuma Allah ya ganar da mu na na eh akan kankara eh alsalji ba duk garin haka yake kai ba kana nan lafiya kalau ba sai ana ruwan sama kake kallo to su kuma kullun da kullun kawai haka yake su a wurin su fa motan kwana kwana ba ta aiki rijalul harik me ne motan kwana kwana motan kashe gobara kenan ko su ba sa su kwana kwanan su dai a zo a balle musu kankara ya toshe musu kofar gida sai a balle musu su samu su fita amma ka gane Allah ya samu gane to su garin haka suke kawai to dole akan shi zaka yi na'am na'am ame eh taimaman to da me zaka yi a kayan taimama dai in dai akwai kayan taimama ko a ina ne zaka yi taimama eh ka fahimta ko yaushe za ka je jirgin ne na'am na'am a musulunci ruku'un sallah ruku'un sallah ana yin shi mustawiyan ne ne mustawiyan shine gadon bayan ka ya zamanto da wuyanka da kanka santa daya bai yi ƙasa ba bai yi sama ba in hannunka ne misali idan kai haka idan kai haka da hannunka ai ya tafi bayan ka ya daidaita bai daidaita ba in kai haka fa amma in kai haka fa sai ka karka ya zama kanka yayi haka karka yayi haka ya zama mai mustawiyan kana kallon inda za ka yi sujjada in dai za ka kalli inda za ka yi sujjada insha Allah zai zama to mustawiyan hannunka kuma ba zai buɗe ba na'am Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Ina? Eh. Eh, in ka za ka yi baɗi. Za ka yi ba da salami walau amin. Yi mana, dama ai ɗaya za ka yi, guda biyu za ka yi ne dama? haƙwa ɗaya za ka yi akaram kallahu ai guda ɗaya za ka yi ta in ma ta jeru ne yanzu misali a kanka akwai ba'adi na liman sannan kuma kai kana cikin sallah sai ka samu ƙabli naka sai ka samu me ƙabli naka ba tarattaba ba ta jerantu ba'adi min jihatil imami ba'adi ta gefen waye liman wa ƙabli min jihati nafsihi amma kuma nan ya tashi na ciko sallar sai kabli ta kama shi to za ka yi kabli ne ka zo ka yi ba'adi a aje za a hu kabliyu kablin ta isar masa in yi ta an gama ai saboda kabli kafin a fita a sallah ba'adi kuma me bayanta amma a gurin malaman hadisi ɗaya ne ko ka yi kabli ko ka yi ba'adi duk ɗaya ne amma mun fahimta kabli ya kama ka kai ba'adi ba'adi ya kama ka kai kabli ubangiji Allah ya ba mu da sauki ya mana mafita na'am na'am Na'am. A ɓoye. Na'am. Sajada ba da salami, zai sujada me bayan sallama, faman shakkafi me. In mutum yana kokonto, duk inda kokonto ta shigo cikin abu, to abin da za a yi ba da salami, bayan ka ce assalamu alaikum sai kai me sujjadai guda biyu, sai ka ƙara tahiya, sai ka sake wata sallama ukura. amma mun gane za ka sake tahiya wannan masaba ɗin amma mun karkace mun wani abu ba shi yasa na maimaita maka wannan masaba ɗin na'am eh na'am mm mm eh eh eh sai ka ci gaba da sallanka sai kai kabla salami na rage karatun sura da qiyamu laha ka fahimta ko karatun suran bayan fatiha ajiye suran a bayan fatihan sunna ce sannan karatun ta me sunna ne qiyamu laha fa sunna ne kaga ka huta Allah ka samu gane abinda muka faɗa daidai Allah ka ɗora mana a mizani abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka zaunar da mu lafiya muna sake tunataswa ko ƙara faɗan cewan muna gayyata in Allah ya kai mu ranar Laraba nan mun zo mun yi muhadara na maza a nan masallacin to kuma akwai na mata wanda in za in Allah ya kai mu ranar Laraba a makarantar karofi na malja'u malja'un da take karofi don haka ka gaya wa budurwankan nan in ba ka da ita kuma ka neme ta kafin rana gaskiya kar a zo ana hada-hadan abubuwa ta zo abubuwa duk ya wuce ka kai an an je ana ta faman gyaggyara ayyukoki kai babu taka a ciki gaskiya ka samu matsala Allah ya bamu da sauki ya mana mafita eh oh iyayen a to shikenan kaga kowa da dadansa wato kai kuma sai ka gaya wa iyayen ku mata Allah ya kai mu duka mu ma za mu gaya wa iyayen mu a raye in suna raye za mu gaya mun su ma su je don ana neman kowa wanda suke yan mata ne da wanda suke gidan da jinsu wanda dattijawa ne da duka ana bukatan su karfe takwas in Allah ya yarda na dare karfe takwas na yaushe na dare Allah ya ba mu iko Allah ya datar da mu ya rufa mana asiri kusa ko nesa ya rufa mana asirin rayuwa ya Allah abinda muka haifa da wanda za mu haifa nan gaba Allah ka musu albarka wanda suka kangare Allah ka dawo mana da su kan hanya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
صلوا على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah karba mana dukkan addu'o'in da wala ya gabatar ya Allah ka tasirantar da ainihin karatu a cikin zukatanmu ya Allah ka ba mu ikon aiki da shi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين